أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida yau za mu tashi cikin fasali na 22 wanda sai dai muhammadu nazifu yake cewa fasulun fi arkanil wazifatil ahmadiyyaci wannan fasali ne da yake bayani cikin rukunan wazifa ta ɗariƙa shehu ahmad tijani wanda ita kanta wazifa rukuni ce daga cikin rukunan ɗariƙar tijaniya kamar da muka sani rukunai guda uku ne lazimi da wazifa da zikirin juma'a to wazifa ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan dariƙa shehu ahmad tijani to ita kanta rukuni ce kuma tana da ita ma rukunanta da mandubanta da mahazuratu dinta to yanzu za mu karanta abin da ya shafi hukunce-hukuncen wazifa mu ji irin rukunan da take da shi da kuma sauran hukunce-hukunce da yake tattare da ita. wa arkanuha astaghfirullah lil qayyum laman fanunun min salatil faridati wa an ghairiha fi zilla hanfi wazifatan bi subhan rabbika qatiman hadi surati fahallil bimi'atin bi jawharatil kama لفقت وعدوا حسنتان بأشرة وكفف شيخنا بذلك أمرها ودام عليه أرف جل الأهبة وقد قيل إن في الصهارى لفتية مجدين يقوون مجدين يقرؤون أصل الوظيفة يقوون نكو يقرؤون يو أكو همزة أكو راء النيدة همزة وسينك كمروو ba ya ƙauna ba ne ya ƙara'una wa ƙila ina fi sahara la fitiyatan mujiddina ya ƙara'una asulal wazifati yau haka ne ba ya ce wa arkanuwa kagar kuna ita wazifa ina ina fata an gane mishin ya ce maka ai alwazifatu alma'alumatu arba'atu rukunan wazifa wanda yake sananne a wajen malaman ɗariƙar tijaniya rukuninta arba'atun guda hudu ne awwaluha na farkon ta wannan fa inji mai sharhi mai matani yace wa arkanuha rukunanta astaghfirullah ka karanta astaghfirullah lil qayyum hazwa al qayyum bimana astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum iyanan karka rage karka kara akwai astaghfirullah kadai a cikin nauyin istighfari astaghfirullah akwai astaghfirullah al'azima akwai astaghfirullah al'azima allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum akwai astaghfirullah al'azima allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilay nau'in nawa kenan guda hudu ba to wannan na ukun shi aka zaba ba astaghfirullah kadai ba wannan na lazimi ne ba astaghfirullah al-azima kadai ba أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كما باء زرت وأهدا وأتوب إليه شيء ساعة مكة للقيوم بمعنى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذاك كرم تاش عدد لاما عدد لام شين ثلاثين gashi na a sama ya fitar maka da adadin rakam din wannan lamun ramzi ne adadin lamun ko lan jaye ko lan ara shine talatin a lissafin haruffa to za ka karanta wannan istighfari laman adadin lami sannan ce fanunun sannan za ka karanta adadin nu'ara ko nun guda ni salatul farida na salatul fati lima gulika wata ake ce mata ya kutatul farida shi ma wannan ramzi ne fanunun laman wannan kamar tamyizi ne la astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa alqayyum laman zaka karanta shi da dillan jaye 30 sannan fa nunun shine 50 nunun tana daukar 50 zaka karanta adadin nunun min salatul farida daga salatin nan da aka san shi da yaqutatul farida shine salatul fati mun samu rukuni nawa biyu istighfari da salatul fati wa an gairi hafizillah in fi wazifatan in fi wazifatan ka kore wajibcin wazifa an gairi hafizillah ga wanda yake wani mai haddacewa ga salatul fati duk mutumin da bai haddace salatul fati ba ya karbi dariƙa to wazifa ta faɗi a kan saboda ba a baddalata da wani salati a cikin wazifa a hai a menene lazimi shine ake karanta duk sigar da mutum ya so amma banda a wazifa yasa mai shari'a ce maka ai la yakfi fiha gairuha gairuha wani salatul fati min su yake salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to la yakfi baya iswa fiha a cikin wazifa a cikin lazimi kam kowace irin siga kai na salati yana isarwa to mutumin da bai haddace salatul fatihi ba to in fi wazifatan ka kore wazifa ai isqad wazifatan ka sarayar da wazifa an gaira hafizillah ga wani wanda yake bai haddace salatul fatihi ba saboda in jauhara in ya haddace salatul fatihi to ba matsala zai iya yin wazifa ko bai iya jauhara ba domin an zo gulbin jauharatul kamali ai ana badala ta da salatul fatihi marra ashirin ga wanda bai iya ba ko wanda ya bayi da alwala taimama yayi ko wanda yake akan abun hawa alal misali to amma ita salatul fatihi dole ne a cikin wazifa wanda ya karbi dariƙa bai iya ta ba wazifa ta fadi a kansa har zuwa lokacin da ya haddace salatul fati sai malaka bi subhana rabbika ikta manha bi surati ikta manha ka cika wazifarka wato salatul fatihin ka ta cikin wazifa salatul fatihin da ka karanta a wazifa to ikta manha ka cika ta bi subhana rabbika da ayoyin nan guda ku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin shine ce bi surati har zuwa ƙarshen sura bi ma'ana har zuwa ƙarshen suratul yaqin ko suratul safat duka sunanta ne alba'u anan bi ma'ana ila da yace bi surati ai bi ma'ana ila akhir surati ko ila akhir sura ba anan tana matsayi ila ne ikita mana haka cika ta bi subhana rabbika bi surati ay ila akhir surati zuwa ƙarshen sura fa halil sannan sai kai hailala mai shari ya ce maka ai qul la ilaha illa allah shine ma'anar halil fi'ili ne amri aka ce halala fi'ili madi yuhallilu fi'ili mudari'i to hailalatan shine masdar halala yuhallilu hailalatan to hallil ya zama fi'ili amri ne kai hailala shine la ilaha illallah bi mi'atin da marra dari sai mai shari'a maka wa huwa rukunu salis hailala nan la ilaha illallah shine rukuni na uku a cikin wazifa bayan istighfari da salatul fati sannan sai bi jawharatil kamali fakatim fakatim ka cika wazifarka بجوهرة الكمال ده صلاتنا جوهرة الكمال في مده سيد الرجال صلى الله عليه وسلم شيني أركانها ركننت نقل شيء إذا جوهرة الكمال وأدها إذا جوهرة ننك كده ياتا إثنتان مرة بيو بأشرة دكما قوما شيني قوما شابي كده ياتا قوما شابيو shi ne cikon wazifa ka ita jawharatul kamali waɗannan rukunai guda hudu su ne rukunan wazifa sannan ita wazifa kuma ɗungulungum ita ce rukuni na biyu a cikin tsarikar tijaniya bayan lazimi sai wazifa sannan rukuni na uku shi ne zikirin juma'a wa kafafa shaikuna bi zalika amraha shaikuna shehinmu ahmad tijani radiyallahu anhu wa kafafa ya sauƙaƙa amraha lamarin wazifa bizalika da wannan adadi da muka lissafa me muka lissafa istighfari zuwa alqayyum 30 ko salatul fatiha 50 hailala 100 jawharatul kamali 12 to ya sauƙaƙa al'amarin ta ne da asalin yanda aka bashi wazifa waɗannan adadi duka rubanyawa ake in banda jawharatul kamal istighfarin nan lil qayyum din nan 60 ake yi salatul fatihi ɗari ake yi a madadin hamsin hailala ɗari biyu ake yi ka gane ai jawharatul kamali kuma sai a yi goma sha ɗaya wannan shine asalin wazifa kamar yadda mun je mai sharhi zai gaya maka to shaikuna shehu ahmad tijani kaffafa ya sauƙaƙa amraha lamarin wazifa bizalika da wannan adadi da muka kidaya maimakon rubanya adadin sai ya sauƙaƙa bi zalika da waɗannan adadi kuma ba yin kansa ba ne ya samu izini ne daga wajen manzan Allah ko kuma ya nemo sauƙin ne daga wajen manzan Allah saboda kar ta yi wahala wasu su kasa yi sai ya ce amma duk da ya sauƙaƙa ta wa dama alaihi urfu jullil ahibbati urfu jullil ahibba sanin da mafi yawan masoya tijanawa suka yi wa wazifa dama ya dawama alaihi akan wannan abin da aka ambata na wannan adadi da muka karanta a baya to amma wa qad qila haqiqa an fada an bada labari ni shehu muhammadu nazifi inna fi sahara la fityatan inna la fityatan fityatan shine ismu inna mansubu inna la fityatan cewa akwai wasu samari fitiya din jam'u fatan jam'i na fatan saurayi fitiya samari ai mun sani a kafi iza wal fityatu ila al kafi inna lafiyatan inna lafiyatan akwai wasu samari fi sahara a cikin garuruwan sahara wanda yake nesa da birnin fas mujiddina samari ne masu kokari masu ijtihadi ya qara'una asral wazifa suka halin suna karanta asalin wazifa yanda ta zo a farko kafin a nemi sauki mai shari ya ce maka mujiddina din nan min menene min ajadda fi sairi daga fi'ilin ajadda ya yi ƙoƙari ya tsananta fi sairi cikin tafiya ai a sara'a ya yi gaggawa fi a ciki wa huwa in ana magana asalin wazifa da yake magana asalin wazifa shine astaghfirullah al-azima din nan har zuwa ƙarshe sittina marra kafa sittin maimakon talatin wa salatul fatihi mi'atan da kuma salatul fatihi kafa ɗari maimakon hamsin da ake a wazifa yanzu wa la ilaha illallah mi'ataini da la ilaha illallah kafa ɗari biyu maimakon ɗari da ake yi yanzu to sai ce wal jawharatu ihda asharata marra ita kuma jawhara goma sha ɗaya ne to da aka rage waɗancan rabi rabi aka zazzabje rabi ita kuma jawhara sai aka tsara mata ɗaya ta zama sha da sha ɗaya ake asalin wazifa da waɗancan adadodi da aka yi dobalin ɗinsu to yanzu kuma sai aka rage waɗancan rabi rabi ita kuma aka tsara guda ɗaya bi ma'ana jauhara ɗaya nan ta wakilci waɗancan adadi da aka rage ɗayan da aka ƙara a kan sha ɗaya ta zama sha biyu to ita ce ta wakilci waɗancan adadi da aka rage ai kaga an samu sauki a wancan baiti na sama da wannan da yake maka wa damu alai urful ajilla sanin da mafi yawan masoya suka yi na karanta wazifa da wancan adadi na farko da aka yi sauki dama alaihi shine abin da aka sani aka dawwama a kai sai mu shirya maka li hadisi saboda hadisin nan na manzon Allah da yake ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla mafi soyuwar aiki na ibada a wajen Allah shine mafi dawwamansa ko da ya yi kaɗan to gani cewa idan aka bar shi da wancan adadi mai yawa wasu za su yi kasala ba za su iya dawwama ko yaushe su haɗu su karanta shi a jami'i ba saboda yana da yawa to kuma ana buƙatar dawwama tunda shine ahabbul amali ila Allah wata ruwaya ahabbul a'mali ila Allah adawwamuha wa in qalla to sai shehu tijani ya nemi sauki kuma aka sauƙaƙa masa sai ya zama na kowane adadi an rage rabi rabinsa sai aka ƙara jauhara marra ɗaya ta zama ciku to waɗancan samari da aka ce a cikin sahara suna karanta asalin wazifa ta asalin wazifa watakila labarin sauƙin bai zo musu inda a zamanin da akwai ƙarancin sadarwa akwai ƙarancin wasa'ilul ilam ka gane ai zai iya yiwuwa kuma waɗanda suka kaddamar musu ko suka ba su wazifa mukaddamansu a haka suka ba su kuma sun yi wafati ba su samu wannan sassauci daga wajen wasu ba suka ci gaba da karantawa ko kuma sun sani tun da dama shi yau tijjani zaɓi ya bayar ko a ɗauki wancan adadi na farko ko kuma a ɗauki wannan mai sauƙin su kuma saboda ƙoƙarinsu tun da an ce mujiddina masu ƙoƙari su kan suna karanta asalin wazifat yadda ta zo a asali to alhamdulillah mu samu baituka biyar ba alhamdulillah